الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na aƙida a cikin littafinmu mai albarka littafin al'aqidatu tahawiyya wallafar babban malami na musulunci al'imam a sheikh abu ja'afar ne tahawi rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon allah subhanahu wa ta'ala mun gama karatu cikin gabar da malam ya tattauna akan abin da ya shafi ilimi kashi biyu ne akwai ilimin da yake samamme ne a cikin bayan Allah akwai ilimin da babu shi musan wanda ke da kwai ko kuma tabbatar da wanda babu shi yana bayar da mutum zuwa ga fita daga cikin musulunci wanda a yau insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi da kan gabar wa nu'minu bil lawhi wal qalam duba da cewa lokaci yana ta tafiya kuma ga 'yan uwa ala an fara jarrabawa tafiya ta kusanto za mu yi ta sharhi ba tare da mun tsawaita kamar yadda muka saba yi ba a karatu wanda ya gabata duba da lokaci yana tafiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kadartar da mu wajen faɗar daidai da kuma aikata daidai bismillah na'am
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه واجعله من المخلصين واغفر لكل المستمعين يا رب العالمين قال المصنف رحمة الله عليه ونؤمن باللوح والقلم وبجميع ما فيه قد رقم فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه نعم mala ya ce yana daga cikin abin da yake wajibi ne a kan mu musulmai mu kudirce da shi mu yi imani da shi cewa nu'minu muna gaskatawa billauhi wal qalam da abin da ya shafi allo na kudura wanda Allah subhanahu wata'ala ya rubuce dukkan abin da zai wakana a cikin duniya a cikin wannan allo wal qalam da kuma alqalami wanda shine farkon abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta kamar yadda hadisin Ubada ibn Samit wanda yana cikin sunan na Abi Dawud ya tabbatar wa bi jami'i ma fihi qadrukum sannan kuma wajibi ne a kanmu mu yi imani ga dukkan abin da maɓaru rufe mafihi dukkan abin da aka rubuta a cikin wannan allo na kudura allo wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuce dukkan abubuwan da za su wakana a cikin duniya to wajibi ne a kanmu mu yi imani da dukkan abin da aka rubuta a cikin wannan allo din na'am falau ijtama al khalq da a ce talikai gabaki ɗayan su za su haɗu da a ce talikai gabaki ɗayan su za su haɗu akan ala shay'in katabahu Allah ta'ala akan tabbatar da wani abu wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta shi a cikin wannan allo na kudura wanda yake abin kiyayewa daga canzawa annahu ka'in abinda Allah ta'ala ya tabbatar da shi a cikin wannan allahul mahfuz zai kasance wannan abin a duniya zai wakana da ya ji aluhu zaira ka'inin kuma talakai gabaki ɗayansu su tattaru saboda su sanya wannan abin kada ya gudana kada ya kasance lam ya ƙadiru alaihi ba za su iya canza wannan hukunci na Allah ba ba za su iya sawa wannan abin ya zama to ba zai kasantu ba inda talikai gabaki ɗayan su tun daga annabi adam alaihi salatu wassalam har ya zuwa mutanen wannan ƙarshen wannan al'umma za su tattaru akan korewa wani abu wanda Allah ta'ala ya yi nufin kasancewar shi tun kafin ya halitta sammai da kasai da shekara dubu hamsin to ba yanda za a yi su iya wato korewa wannan abin da Allah ya so tabbato da shi walau ijtama'u kulluhum ala shay'in lam yaktubuhu Allah ta'ala fihi da a ce kuma bayin Allah subhanahu wa ta'ala za su haɗu akan wani abu wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai rubuta shi ba a cikin Allahul Mahfuz li yaj'aluhu ka'inan saboda su sanya wannan abin ya zamanto kasantacce ne a duniya Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara wannan abin zai kasance ba kuma a ce mutanen duniya gabaki ɗayan su za su haɗu saboda wannan abin ya kasance lam yaqdiru alaihi ba za su iya ba saboda wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya rubuta duk abin da Allah ta'ala ya rubuta a cikin Allahul Mahfuz shine abin da yake wakana yake kasancewa amma abin da bai rubuta shi ba ba zai yi ya kasance ba kuma wannan shine abin da Allah ma'aikin alaihi salatu wassalam ya faɗa ga dan uwansa dan amminsa Abdullahi ibn Abbas Allah ta'ala ya kare da shi kamar da yake cikin Jami'u Tirmidhi manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa alam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi shay'in lam yadhurruka illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka rufi'at al-aqlam wa jaffat as-suhuf na'am jaffa al-qalam bima huwa ka'inun ila yawm al-qiyamah wato al-qalami wanda ya rubuta dukkan abin da zai wakana ya riga ya bushe ya bushe bima huwa ka'inun daga dukkan abin da zai kasance a wannan gida na duniya tun daga farkonta ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce awwalu ma khalaqa Allahu ta'ala alqalam fa qala lahu uktub qala ya rabbi ma za aktub qala uktub maqadira kulli shay'in ila qiyamis sa'a hadithin ubada ibn samit wanda yana cikin sunan abi daud dala salaba ce farkon abin da Allah ta'ala ya halitta shine alqalami Allah ya ce wa alqalami yi rubutu yace me zan rubuta Allah ya ce ka rubuta dukkan abin da zai gudana har ya zuwa ranar tashin alkiyama duk abin da zai gudana a cikin duniya to alqalami ya riga ya gama rubucewa abin da Allah ta'ala yake so ya gudana a cikin duniya ba wani abu wanda zai gudana a duniya ba tare da alƙalamin nan ya rubuce shi ba sawa'an wanda ya wakana a baya da wanda yake wakana a yanzu da wanda zai wakana a gaba kowanne a rubuce yake iya kawai lokaci ake jira mun gane da kyau wa ma akhta al abda lam yakul yusibahu wa ma asabahu lam yakul yukhdi'ahu sannan kuma dukkan abin da ya kuskure wa bawa ka nemi abu ka buga baka same shi ba to dama lam yakul yusibahu ba kaddara wannan abin zai same shi ba duka abin da ya kuskure wa bawa bai same shi ba to dama ba kaddara wannan abin zai same shi ba mutum ya ga wani abu kamar ya kamo shi amma kuma ya ga bai kamo shi ba ya ga ya kubce mushi ya tafi to haka Allah ya kaddara ba yanda za a yi wannan abin ya samu da a ce mutane za su maka tare tare ba zai iya kamo wannan abu haka Allah ya kaddara haka wa ma asabahu lam yakul yukhdi'ahu dukkan abin da ya samu bawa dama ba kaddara zai kuskure mushi ba abin da ya kuskure wa bawa mai kyau ko maras kyau dama ba kaddara da zai same shi ba haka abin da ya same shi mai kyau ko maras kyau dama ba kaddara ba zai same shi ba haka duniya Allah subhanahu wataala ya kaddara kuma ja akan hakan din yana bayar da bawa ya zamanto imaninsa ya zamanto tauyayyen imani ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda yake cikin sunan abi dawud hadithin ubayy ibn ka'ab da abdullah ibn mas'ud da Hudhaifa ibn al-Yaman da Zaid ibn Thabit radiyallahu ta'ala alaihim ajma'in Allah ta'ala ya yarda da su gabaki dayan su ibn ad-Dailami yake cewa ataitu Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu fa qultu lahu innahu waqa'a fi nafsi shay'un min al-qadar fahaddithni bi shay'in fala'alla Allah an yudhibahu min qalbi dan gidan ad-Dailami ya je wajen Ubay ibn Ka'b yace Ubay ibn Ka'b akwai wani abu da yake sakuwa a cikin zuciyata game da kaddara ka bani labarin wani abu wanda ka jiyo shi daga wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah subhanahu ta'ala ya tafiyar da wannan tunani daga cikin zuciyata a lokacin sai ubay ibn ka'ab yake ce da shi law anna ahla law anna Allah azza wa jalla azaba ahla samawati wa ahla ardihi azabahum wa huwa ghayru zalimin lahum wa law rahimahum kanat rahmatuhu khayran lahum min a'malihim ce da Allah subhanahu ta'ala zai azabtar da bayan shi waɗanda suke rayuwa a cikin sammai guda bakwai da bayan shi wanda suke rayuwa a ƙasa ga baki ɗayan su ya azabtar da su to da ya azabtar da su ba tare da cewa kuma ya zalunce su ba da zai ji kansu da rahamar tashi ta zama ita ce alkhairi a gare su ya ce da shi walau an faɗuta mitsila uhudin zahaban fi sabilillahi ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakul yukhdi'aka wa ma akhta'aka lam yakul yusibaka walau mata ala ghairi hadha la dakhlata an-nar ce kuma da a ce zaka kashe abinda ka mallaka girman sa wanda ya kai girman dutsen Uhud ba naira ba ba sefa ba ba euro ba dinari zinari ka kashe shi kuma ba wai a wata hanya ba a hanyar da Allah ta'ala yake so a kashe da Allah ta'ala ba zai amsa daga wajenka ba har sai ka imani da kaddara ka san da cewa dukkan abin da ya same ka dama ba kaddara zai karkace muka ba abin da ya karkace muka dama ba kaddara zai same ka ba ubay ibn ka'ab ya ce wa ibn ad-dailam ya ce kuma ma'aike ya ce walau mutta ala ghairi hadha la dakhalta al-janna da dakhalta an-nar da a ce zaka mutu ba akan wannan aqida ba to da dan wuta ne kai ce thumma ataitu abdullah ibn mas'ud fa qala mithla dhalika fa ataitu hudayfa ibn al-yaman fa qala mithla dhalik fa ataitu zaid ibn thabit fa qala 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam dhalika wato wannan hadisi ne wanda yake ingantacce yana cikin sunan na abi daud wanda yake nuni akan cewa dukkan abin da ya samu bawa mai kyau ko maras kyau to haka Allah subhanahu wataala ya kaddara wannan abin zai kasance inda a ce mutane ga wani alkhairi zai same ka wanda Allah ya kaddara zai same ka tun cikin Allahul Mahfuz da a ce mutanen unguwarku da mutanen garinku da mutanen yankinku da mutanen kasarku gabaki daya za su haɗu akan yin fada da wannan alkhairin da zai same ka wallahi ba su isa su tsana shi ba wannan abun sai ya same ka kuma da a ce mutanen unguwarku gabaki ɗayansu da mutanen garinku da na jiharku da na kasarku gabaki ɗaya za su tattaru akan sai sun samar maka abin da Allah bai kaddara zai same ka ba na alkhairi ba za su iya ba haka Allah subhanahu wataala ya kaddara kuma yana daga cikin imani da kaddara ka ji dadin imani shine yin imani da kaddara haka ubada ibn samit Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya faɗa ga gadansa kamar yadda yana cikin sunan abi daud ubada ibn samit ya ce wa ɗansa ya bunayya إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت الجنة فإني لدخلت النار فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له أكتب قال ماذا أكتب قال أكتب مقادير السماوات والأرض فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة mun gane da kyau wato ubada ibnu samit yace wa ɗansa ya kai ɗana da ɗaya ba za ka iya samun ɗanɗanan hakikanin imani ba ba za ka ji daɗin imani ba har sai ka san da cewa hakika dukkan abin da ya same ka dama ba kaddara zai karkace maka ba abin da ya karkace maka kuma ba kaddara zai same ka ba iya abin da ɗan adam zai zai zamanto kuma dan ka ji haka kada ya zamanto kawai ka kwanta a ɗaki a ce maka tashi ka fito makaranta ka ce in Allah ya kaddara zan yi karatu zan yi karatu a ce tashi ka tafi kasuwa ka ce ai duk abin da zai wakana ya riga ya wakana in dai zan zama to ɗaya daga cikin attajirul aminu sadu zan kasance ko yana cikin ɗaki a kwanci ba haka bane kai al-akhdhu bis sabab idan kai riko da sababi ka fita kasuwa ka baza hajarka wannan riko da sababi ne kawa ciniki wannan min indillahi ne ba kowa bane wanda yake zuwa yake yada hajar shi a kasuwa yake zamantowa mai kuɗi akwai wanda yake tashi ya je shi ya zo shi yau an ci riba gobe a faɗi ji ba a faɗi gata a ci riba ga tariya ya zamanto ba a ci riba ba a faɗi ba akwai wanda shi kuma kullum in ya je shi faɗuwa yake akwai wanda shi kuma kullum in ya je gaba yake haka Allah ya kaddara to da haka idan kai ruko da sababi ka ɗauki littafin ka karkaɗe mai kura ka tafi makaranta a koya ma karatu in ku goma ne la'alla cikin goman nan akwai wanda zai zama to malam waɗansu a cikin naku wanda da ɗalibai ne sai ya zama to wani ya zama malam waɗansu kuma a cikin ku akwai wanda zai zama to ba karatun zai kasance a kan shi ba zai zama to ɗan kasuwa ne wani zai zama to kaza wani zai zama to kaza amma dai kai kayi riko da saboda amma ka ce kawai saboda dai ka san duk abin da zai wakana a tattare da kai maktubun ne kaula an yi halakar samawatu al'ardu mai hamsin alfa sana ka ce ba za ka je ka yi wannan abin ba ai ba ruwanka kai ka yi imani da kaddara wannan ba imani da kaddara ba ne kai da ta kaddara mun gane da kyau shine akwai al'akhdu bis sabab idan kai riko da sababi sai kuma ka wakkala wa Allah al'amuran shi kawa komai daga wajen Allah ne in dai ka iya naka to in kaga baka samu wannan abun ba to kada ka damu kanka ka hana idan ka barci ka dinga damuwa har ka rame a gano cewa wannan abin ya cutar da kai ka san da cewa wannan lalle yanda kai ta addu'a akai Allah bai kaddara wannan abin zai wakana a gare ka yanda ka bada kokari akai Allah bai kaddara cewa za ka kasance kaza ba shikenan wannan shine bawon Allah ya zama to ya samu jin dadin wato imani da kaddara na'am
نعم وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغيب ولا ناقض ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال تعالى في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا وقال تعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا وعلى العبد صنعكم واجبين أكن باوا يصند cewa أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه حقيقة الله سبحانه وتعالى iliminsa ya riga ya yi gabata ya yi rigaye cikin dukkan wani abu wanda yake kasantacce a cikin halittu na Allah ba wani abu cikin halitta ta Allah wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai san da wannan abu ba saboda dama maratibul qadar wato guda hudu ne al-ilmu sai kuma al-khalqu al-kitabatu al-mashi'atu waɗannan su ne imani da kaddara kenan tana da kai mataki guda hudu al-ilmu ka san da cewa Allah tabaraka wata'ala ya san da komai da komai alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ard inna zalika fi kitabin inna zalika 'ala Allah yasir to ka san da cewa Allah subhanahu wata'ala ya san komai jumlatan wa tafsilan ba wani abu wanda ya buya ga Allah ba wani abu wanda zaka ce Allah ta'ala bai san da shi ba mataki na biyu shine alkitabatu kuma ka kudurce da cewa wannan abin da Allah ta'ala ya san shi ba wai iya sani kaɗai ya mishi ba yana nan a rubuce wanda ya kasance na baya yana nan a rubuce haka wanda ake cikin gudanar da shi a yanzu yana nan a rubuce wanda bai gudana ba sai a gaba shi ma yana nan a rubuce mun gane da kyau wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la radabin wa la yabisin illa fi kitabin mubin ma asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allahi yasir sai kuma mataki na uku al-khalqu kai imani da cewa komai da komai cikin abubuwan nan da kake gani Allah subhanahu wata'ala shine ya halitta wa khalaqa kulla shay'in wa qaddarahu taqdira wa khalaqa kulla shay'in wa huwa bi kulli shay'in alim imani da cewa Allah ta'ala shine ya halitta komai da komai sannan kuma al-mashi'atu ka yi da cewa abin da Allah ta'ala ya so ya kasance cikin bayansa shi ne yake kasancewa ba abin da bayi suka so ya kasance ba ne yake kasancewa wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah inna Allah kana aliman hakima wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah rabbul alamin mun ga da kyau waɗannan su ne rukunnan imani da kaddara guda hudu al-ilmu al-kitabatu sai kuma al-khalqu sai al-mashi'atu to shine anan yace bawa wajibi ne akan shi ya san da cewa hakika Allah subhanahu wata'ala sanin shi ya riga ya gudana ya gabata cikin dukkan wani abu wanda yake kasantacce ba wani abu wanda yake kasantacce ne wanda Allah ta'ala bai gama da sanin shi ba tun kafin ma ya kasance wannan abu faqaddara zalika taqdiran muhkaman mubraman Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara wannan abin ya kaddarawa sannan kuma abin kyautatawa wannan abin abin tubkawa haka Allah ta'ala ya kaddara haka ya kasance ya so wannan abin ya kasance laysa fihi naqidun ba wani wanda yake warwarewa abinda Allah ta'ala ya kulla dukkan abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta ba wanda zai zo ya zamanto ya warware wannan abinda Allah ta'ala ya hukunta ya warware shi mun gane da kyau Allah ta'ala ya kaddara wane ya zama to shune shugaban kasa sai wani ya ce shi bai yadda ba bayan Allah ya nada wane warware shi dai ya nada wanda yake so ba wanda ya isa wannan idan Allah ya ce wane ne shi wane wane ne to shi zai zama to wane ba wanda zai iya warware wannan hukuncin da Allah ta'ala sannan kuma wala mu'aqibun ba wanda zai ci dindinniya ta Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah ta'ala ya yi hukunci da zaman to an samu wani abu wanda zai biyo baya wani ya ci dindiniyarsa la mu'aqqiba li hukmihi wallahu yahkum la mu'aqqiba li hukmihi Allah ta'ala shine yake yin hukunci wanda ba wani wanda zai biyo bayan wannan hukunci ya ci dindiniyar Allah ba wanda zai ce Allah ta'ala bai kyauta a wannan gurin ba ga yanda ya kamata ya ga yanda ya kamata ya ba za ka ba shi shawara ba iya abin nan da ya shine kuma abin da yake mafi kyau ga bayin nashi alayhi sallahu bi ahkamil hakimina Allah ta'ala ya fi kowa gwanancewa ta hukunci wajen masu hukunci ya fi kowa iya hukunci da haka abinda Allah ta'ala ya kaddara ya kasance ba wani wanda zai ci dindin da yasa bayan ya gama abinda ya hukunta ka ce ba haka ba wala muzilun sannan kuma ba wani wanda yake gusar da abinda Allah ta'ala ya hukunta duk abinda Allah ta'ala ya hukunta iya kokarinka da zaka yi ba yanda za a yi ka gusar da abinda Allah ya hukunta Allah ta'ala ya hukunta wannan shekara ta zamanto shekara ce mai kyau ga su wane da wane da wane da wane to in yaya zaka yi ba zai yi ka kawar da wannan kyawun nata ba ga su ga su wane da su wane nan da Allah ya kaddara musu ta zamanto mai kyau a gare su haka idan Allah ta'ala ya kaddara shekara ta zamanto marar daɗi ce ga wane da wane da wane da wane da wane to bayan da za a yi ka kawar da wannan rashin daɗin ka zo da daɗi inda za ka dinga da muka musu kuɗi yau gobe jibi gata sai ka kaman kana ana zuba musu ana kunna musu mutane saboda haka Allah ta'ala ya kaddara wannan abin ya kasance ga suwan da suwan ba za ka kawar da abin da Allah ta'ala ya so ya kasance ba wala mughayyirun sannan kuma ba wanda yake canza abin da Allah ta'ala ya hukunta Allah ta'ala ya hukunta abin nan ya zamanto kyakkyawa ba wanda isa ya canza shi ya zamanto mai muni Allah ta'ala ya yi wa wannan abin da fanti ja ka ce so kake zama to fanti fari Allah ta'ala mai bakin fanti ka ce so kake zama to jan fanti ba zai yi ba mun gane da kyau ba wanda zai canza hukunci na Allah subhanahu wa ta'ala sai kuma wala naqisun wala za'idun min khalqi haka cikin halittu na Allah ba wanda ya isa ya rage abin da Allah ta'ala ya hukunta Allah ta'ala ya hukunta sali waɗanda za su yi shahada a yakin badar mutum kaza ne wani ya ce a ba za su kai haka nan ba a yakin uhudu mutum kaza ne ya ce ba za su kai haka nan ba ya rage haka Allah ya kaddara a yakin badar kafirai su za su ɗanɗana kudansu a hannun musulmai tare da cewa ku musulman su suka fi kankanta su suka fi yawa ƙarancin adadi a wajen kafirai ba wani wanda zai ce to a yawa za a kalla mutanen da suke su dubu da mutanen da suke ɗari uku da sha wani abu ai ya kamata a ce wankin hula ne bai kamata a kai su dare ba yan dubu su ya kamata su gama da su su kurmushe su ba wanda zai iya rage wannan adadin da za a kashe cikin kafirai mutum saba'in da aka kashe aka riba ce mutum saba'in ya ce ba haka abin zai kasance ba mun gane da kyau haka kuma ba wanda ya isa cikin bayi na Allah ya ƙara abin da Allah ta'ala ya hukunta ga yanda Allah ta'ala ya hukunta iya fitinan nan ta tsaya bakin guri kaza ce to shi ko sai ya kara ta saboda baya san in yanki ba wanda zai kara ko da da gurgurdan taki ɗaya ba wanda isa ya kara abinda Allah ta'ala yanka zai kasance min khalqihi cikin halittu na Allah fi samawatihi wa ardihi wannan ba wannan Allah wanda yake rayuwa ne a sama ko kuma wanda yake rayuwa ne a ƙasa cikin bayi na Allah ba wanda yake da katabus wajen canza hukunci na Allah wannan bawan na Allah annabi ne mala'ika ne aljanne ba wanda zai iya canza hukunci na Allah ko ya kara ko ya rage babu wani wanda yake da tadakhuli cikin al'amari na Allah subhanahu ta'ala. iya kowa abin da Allah ta'ala ya kaddara ya kasance iya abin da yake nashi shine ne ka wuya yi imani da shi in yana so ya zauna lafiya na'am wa zalika min aqdil iman a waɗansu nusakh din wa zalika min uqdil iman mun gane da kyau wa zalika wato hakan din nan yin imani da kaddara ka san da cewa dukkan abin da Allah ta'ala ya zartar ya yanka zai kasance ba wanda zai kara ba wanda zai rage ba wanda zai ci dindinde shi ba wanda zai warware wannan yana daga cikin aqida ta imani wato rashin imani da hakan din yana kawo bawa naqsu cikin imaninsa saboda imani da kaddara rukuni ne cikin rukuni na imani ko rukuni ne cikin arkanul imani a sita wanda ma'aikin alaihi salatu wasalamu ya faɗe su a cikin hadisai ba ɗaya ba ba biyu ba uku ba kamar yadda waɗansu suna cikin bukhari da musulun waɗansu suna cikin sauran littattafai na sunna wa usulul ma'rifati wal i'tirafi bi tauhidillahi ta'ala sannan kuma hakan din yana daga cikin usulul ma'rifa tushe na sanin Allah subhanahu wa ta'ala saboda lokacin da bawa ya zamanto ya yi imani da abubuwan da suke gudana a duniya ba wani wanda ya isa ya janyo wa kanshi alkhairi ba wanda ya isa ya tunkuɗe wa kanshi alkhairi ya ya tunkuɗe wa kanshi sharri sai iyayen da Allah ta'ala ya kaddara ya kasance haka ne wannan abin zai kasance wannan shi zai ba shi damar ya san cewa Allah tabaraka wa ta'ala rabbuna azimun wato Allah ne wanda yake mai girma wanda alimun bi jami'il ashiya'i jumlatan wa tafsilan na'am wal'itirafi bi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyatihi sannan kuma hakan din yana daga cikin wato furici bawa yayi furici da kanshi da cewa Allah subhanahu wata'ala ya kadaita da rububiyya rububiyya shine halitta bayi da arzuta su da ciyar da su da matar da su da rayar da su da tafiyar da su da dawowa da su da sauransu ayyuka na Allah subhanahu wata'ala kenan saboda lokacin da bawa ya yi imani da kaddara ya san dukkan abubuwan da suke gudana a cikin bayi min afa'alin layi subhanahu wa ta'ala ne haka Allah ta'ala ya so wani abin ya kasance wanda kuma dama wato tauhidun rububiyya shine kasancewa Allah ta'ala shine yake arzuta bayi shi kadai ba wani wanda yake samu ya hannu ciki kasan da cewa Allah ta'ala shine khaliqul bashar ka san da cewa Allah ta'ala shi ne maliku shi ne mai kaza shi ne mai kaza shi ne mai kaza now kama ƙala ta'ala fi kitabihi kama yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin littafinsa alƙur'ani cewa khalaqa kulla shay'in Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya halitta dukkan komai dukkan abin da ya zamanto yana daga cikin lamarinsa Allah ya kaddara wannan abin zai halitta shi to Allah shi ne ya halitta shi waƙaddarahu ta ƙadira sannan kuma Allah ta'ala ya ƙaddara wannan abin lokacin da wannan abin za a halitta shi da kuma lokacin da wannan abin zai a duniya da kuma lokacin da wannan abin zai tafi lahira iya ƙaddarawa ba wani abu wanda na kowane abu wanda Allah ta'ala bai gama da halitta shi ba da kuma ya gama yin komai nashi ya san komai da komai nashi Allah shi ne ya halitta komai da komai mana wa khalaqa kulla shay'in min sha'nihi an yukhlaqa Allah ta'ala shi da ya halitta dukkan abin da yana daga cikin sha'anin wannan abin Allah ya kaddara zai halitta shi to Allah shi ne ya halitta shi kuma fa qaddarahu taqdiran Allah ta'ala shi ne ya kaddara ya yanka wannan al'amari da ya halitta wannan abin da ya halitta ya yanka mai lokacin da zai halitta shi da kuma iya adadin rayuwar da zai yi a duniya da kuma lokacin da zai koma Allah wajen ga Allah subhanahu ta'ala. mun gane Allah ta'ala ya ce wa kana amrullahi qadaran maqdura al'amari na Allah ya kasance kaddarawa ce wanda take abar aiwatarwa ba wani wanda zai iya tada abin da Allah subhanahu ta'ala ya hukunta cikin bayinsa kamar yadda Allah ta'ala ya hukunta Zaidu wato wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya rike shi a matsayin dan rana ɗana rana kamar yadda attabanni ya auri nanan zainabu bintu jahash da kuma daga ƙarshe ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya aure ta wannan yana daga cikin wakana amrullahi qadaran maqdura bayan Allah ta'ala ya haka ya toki sar a cikin suratul ahzab sai kuma ya rufe da wannan ayat wakana amrullahi qadaran maqdura haka Allah ta'ala ya kaddara duk yanda ka kasance ka nesantar da kanka daga gulmar masu gulma ba za ka iya nesantarwa ba amma dai wata kufifi na zuka mallahu mubdihi wa takhshan nasa والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا تسأل الله تعالى يعرف يدور الآية نعم فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما مم.
وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما مم.
لقد التمس بوهمه في بحث الغيب سرا كتيما مم.
وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما shi kenan fawailun bune na azaba ya tabbata liman sara khasiman lillahi ta'ala fil qadar ga dukkan mutumin da ya zamanto mai ja ga Allah subhanahu wataala cikin kaddara cikin kaddara abinda Allah ta'ala ya kaddara ya zamanto yana da kai ja kan abinda Allah ya kaddara wato ya zamanto khasim na Allah subhanahu wataala abokin ja abokin husuma na Allah wala takul lil kha'inina khasima wastaghfirullah innallaha kana ghafurur rahima mun gane da kyau wai wato masdar ne la fi'la lahu min lafzihi wato waɗansu daga cikin malamai suka ce wail wato shine wadin fi jahannam wanda kuma wanda suka tafi akan wannan suna da hadisi cikin aljami'u na al-imam tirmidhi hadisin abu sa'id al-khudri da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce wailul wadin fi jahannama yahwi fihi al-kafiru 70 khalifan qabla an yablugha qa'rahu aw kama qala alaihi salatu wassalam adala ce wail wani face kwari ne a cikin jahannam wanda kafiri zai yi ta surbiyawa cikin shi tsawon shekara 70 kafin ya isa kasan shi wato waɗansu daga cikin malamai haka suka ce waɗansu daga cikin malamai suka ce wail kalma ce ta azaba bune na azaba ya tabbata liman sara khasiman lillahi ga dukkan wanda ya zamanto mai jayayya ne ga Allah fil qadari cikin kaddara ta Allah abinda Allah ta'ala ya kaddara ya zamanto yana da ja akai duk wanda ya zamanto haka ne to bune na azaba ya tabbata akai shi wa ahdara qalban saqiman sannan kuma ya halarto da wata zuciyar shi wanda take mara lafiya zuciyar shi wanda take mai cuta lin nazari fihi saboda tsokaci cikin kaddara ta Allah subhanahu wa ta'ala. Bawa, iya abin da yake nashi idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara abu shi ne zamanto ya yi wato a taslim ne ka wuya, kada ya zamanto yana da ja a kai. To lokacin da bawa ya zamanto yana da ja a kan kaddara ta Allah, hal ya zamanto zuciye shi wanda take mara lafiya, zuciye shi wanda take mai tsatsa, zuciye shi mai cuta. ya zama to tana saka mai cewa shi ma yanzu yana da kwaita cewa akan wannan abin da Allah subhanahu wataala ya kaddara har ma zai yi tsokaci akai laqad tamasa sirran katiman wato haƙiƙa ya wani sirri wanda yake boyayye saboda dama kamar yadda muka faɗa a baya asalul qadari sirrul lahi ta'ala fi khalqi ko to ya nemi wani sirri wanda yake boyayye na Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ɓoye shi a cikin halittarsa ba wani wanda ya sani bi wahamihi da wannan tunani nashi da wannan wahami nashi wannan sake-sake na zuciya na kuskure fi fahasul gaibi cikin abin da ya shafi bincike na gaibi saboda kaddara wannan gaibu ne shi yasa ma'aici sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin Abu Hurairah na Muslim manzo sallallahu alaihi yake cewa المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك ولا تعجز ولا تقل لو أني ف... وإذا أصابك شنف فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفته عمل الشيطان من قال لك وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما وعاد أفاكا أثيما سيقوم يضمنت أفاكا ميكرا كريه mai yawan karya a siman mai yawan laifi bi ma kala fihi dangane da abin da ya faɗa a cikin kaddara din duk mutumin da ya ce zai tsokace a cikin kaddara abin da zai faɗa din ba gaskiya bane karya ce afak ala wazni fa'ad siga ce daga cikin sigogi na mubalaga mun gane da kyau yawwa siga ce daga cikin sigogi na mubalaga wato shine mai yawan karya asiman alawazini fa'il shi ma siga ce daga cikin sigogi na mubalaga sai zama to mai yawan laifi afak ismul fa'il din sa'afik athiman ismul fa'il ɗinsa athim mun gane da kyau Allah subhanahu wata'ala ya ce wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim to dukkan wanda ya zamanto ya baiwa zuciyar shi damar hatta ya zamanto tana sake-sake game da kaddara kuma har yake magana akan kaddara to ya zama affak tataccen makaryaci mutumin da yake makaryaci game da abin da ya shafi Allah ta'ala bai ba shi sanin wannan abu asim kuma mai yawan laifi saboda abin da ya kutsa kanshi ya kutsa kanshi cikin gonar da bai dace shi ya taba na'am na'am نعم والعرش والكرسي حق وهو مستغن عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد عجز عن الإحاطة خلقه, خلقه ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما إيمانا وتصديقا وتسليما na'am wal arshu wal kursiyyu haqqun sannan kuma yana daga cikin abin da yake wajibi ne akan mu musulmai mu kudirce cewa hakika al arshi gaskiya ne Allah subhanahu wata'ala ya halitta al arshi wanda al arshin nan yana kan al kursiyyu al kursiyyu tana kan as samawatu as samawatu suna saban al ardu نعم bai imani da haka wa kana arshuhu alal ma'i نعم wal kursiyu hakanan al kursiyu wato kujera ta Allah subhanahu ta'ala, wanda Allah subhanahu ta'ala nan gurin ajewa digadigansa ne shi ma wannan haƙun gaskiya ne babu kokonto a kai saboda Allah tabaraka wata'ala ya ambaci al kursiyu a Qur'ani haka ya ambaci al arshi a Qur'ani wasi'a kursiyuhu samawati wal ard wala yaquduhu hifdhuhuma wa huwa al aliyyul azim wato wannan da al'arshi da al'kursiyu dukkaninsu halkun min halƙin lahili halitta ne daga cikin halittu na Allah subhanahu wa ta'ala a rawaito tafsiri daga abdullahi ɗan abbas tarjumanin ƙur'an Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato ya ce al'kursiyu ana nufin ilmuhu subhanahu wa ta'ala amma akwai malamai da dawa wanda suka tafi akan cewa al-kursiyu ba wai ana nufin ilmuhu subhanahu wata'ala ba saboda ilmun lahi sifatun min sifati ba halitta bane daga cikin halittu na Allah amma shi wannan al-kursiyu ana abin da ake so a gane shine cewa al-kursiyu khalqun min khalqin lahi ne wanda kamar yadda ma'aikin alaihi salatu wassalam yace mas-samawatu as-sab'u fi kursiyin illa kadarahima sab'atin ulqiyat fi tursin wato girman samman nan bakwai bai kai komai ba idan ka hada shi da girman alkursiyu face dai kaman girman darhami ne guda bakwai wanda aka saka su cikin garkuwa ta yaƙi wato saboda ƙanƙantarsu kursiyu ya fi samai ɗinnan duka guda bakwai shi yasa Allah ta'ala ce wasi a kursiyu hussamawati wal ard wala yaudu hifzuhuma wa huwa al-aliyyul azim wa huwa mustaghnin 'anil arshi wa ma dunahu Allah tabaraka wa ta'ala ya wadatu daga al'arshi da abin da yake kasan al'arshi na al-kursiyu da as-samawati dinnan da al'abu komai Allah subhanahu wa ta'ala ya wadatu daga gare shi saboda kai bil adama lokacin da aka kama ka kujera zaka zauna saboda kana buƙatar zama akan kujera ne aka kama ka baka wadatu ba daga ita lokacin da aka kama ka shimfida zaka zauna saboda kana buƙatar zama ne akan akan ta shi yasa aka kama ka baka wadatu da ita ba amma Allah subhanahu wa ta'ala shi ya wadatu daga al'arshi da kuma dukkan abin da yake kasan al'arshi al-kursiyu da as-samawatu da dukkan waɗanda suke cikin sammai bakwai masu bauta mala'ikai da sauransu da kuma waɗanda suke cikin ƙasai masu bauta ga baki ɗinsu Allah ya wadatu daga abin da yake wajensu ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu da ghaniyyul hamid kun gane da kyau wallahu da ghaniyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum muhiqun bi kulli shay'in Allah tabaaraka wa ta'ala sanin sa ya kewaye dukkan komai ba wani abu wanda zaka ce ba sanin Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sa wa fawqahu kuma Allah ta'ala ba wai yana tare da kowa ba ba yana tare da mu a ƙasa ba a'a yana sama Allah ta'ala yana daga cikin aƙida ta ahlus sunna wal jama'a Allah subhanahu wa ta'ala fi samai wa ilmuhu fi kulli makani Allah ta'ala yana sama amma ilimin sa sanin sa ya yaɗu a cikin ko'ina ba inda za ka shiga ka laɓe wa Allah ta'ala ka aikata wani abu wanda Allah ta'ala bai san da wani abun da ka aikata ba mun gane da kyau wa qad a'jaza anil ihabati khalqahu wato haƙiƙa Allah subhanahu wa ta'ala ya gajiyar da halittunsa gabake daya game da kewayewa da sanin shi game da kewaya da game da kewayewa da sanin shi Allah subhanahu wa ta'ala ba wani daga cikin halittu na Allah wanda zai kewaye da sanin Allah yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake wa naqulu sannan kuma wajibi ne akan mu mu kudirce a cikin zuciyarmu cewa inna allaha takhadha ibrahima khalila haƙiƙa Allah subhanahu wata'ala ya riki bawansa annabinsa annabi ibrahim alaihi salatu wassalamu a matsayin badadi na khalilur rahman mataki na khulla shine a'lal mahabba yafi mataki na soyayya da kolin kolin saboda mataki na khulla cikin bayi na Allah ga baki ɗayansu mutum biyu ne suke da wannan mataki ne annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar da yake cikin suratul nisa Allah ta'ala ce wa takhadallahu ibrahim khalila sai kuma farin jakada sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki alaihi salatu wassalam kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin abu sa'id al-khudri da na abdullahi dan abbas da hadithin hadisin jundab Allah ta'ala ya kare da rasul da shi yana cikin sahihu muslim manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad ittakhadani khalila kama ittakhadha ibrahim khalila da kuma hadisin ibnu abi mulaika wanda shi kuma yana cikin sahihu bukhari lokacin da ahlul kufa suka tambayi wato suka tambayi abdullahi ibn zubair game da abin da ya shafi gadan kaka sai ce an mallazi an zalahu an mallazi ta hazahu nabi sallallahu alaihi wasallama khalilan faƙar an zalahu aban ya ne a babakar wato ma abubakar a ma'aiki alaihi salatu wasalam ya ce an laukuntu mu ta hazan min hazihin umarta khalilan lattakamtu a babakar da khalilan ma'aiki ya ce da a ce a cikin wannan al'umma ɗin akwai wanda zai riga a matsayin khalil to da abubakar ne kuma a cikin hadisi yake cewa inna Allah qad ittakhadhani khalilan kama takhadha ibrahima khalila Allah subhanahu wata'ala ya rike ni a matsayin badadi nashi kamar yadda ya rike annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam a matsayin badadi nashi amma mataki na habibullahi wannan ba wai annabawa ba ba manzalai ba bayin Allah mu'minai ma suna daga cikin ahbabullahi inna Allah yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin إن الله يحب المسلمين إن الله يحب المتقين وكذلك الصادقين وكذلك المؤمنين wato za ga cewa soyayya Allah ta'ala dukkan wanda ya bi sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam yake aiki da ita ya mayar da ita rigar shi da wandan shi maganganun shi da ayyukansa to shi ma Allah yana son shi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وكلم الله موسى تكليما الله تبارك وتعالى يا أيها النبي موسى عليه الصلاة والسلام ذنجي ذنتروا الله تعالى يا أيها النبي موسى عليه الصلاة والسلام يا ذنجي إيمانا وتصديقا وتسليما وتدامي إيماني da cewa Allah ta'ala ya rike annabi Ibrahim a matsayin khalil nasa sannan kuma ya yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan kuma za mu gaskata sannan za mu meka wuya ba mu da ja a kai ba mu da wato ba mu da tuntun ba a kan wannan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar a cikin alkur'ani na'am
wa naqulu inna allaha wa nu'minu bil mala'ikati wan nabiyyin wal kutubil munazzalati 'ala al mursalin wa nashhadu annahum kanu 'ala al haqqil mubin ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ولو بكل ما قال وأخبر مصدقين نعم ونؤمن بالملائكة والنبيين صنعكما muna gaskatawa da mala'ikai na Allah subhanahu wa ta'ala cewa bayi ne wanda Allah ta'ala ya halitta su da haske kamar yadda hadithin na Aisha wanda yana cikin musulun ya tabbatar خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم na'am ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce an halitta mala'ikai na Allah da haske Allah ta'ala ya halitta su da haske sannan kuma mu tabbatar da cewa mala'ikai ibadun mukramuna ne bayi ne waɗanda suke ababen girmamawa a wajen Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna sannan ba wanda ya san adadin su sai shi mahaliccin nasu ba ya alamu junuda rabbika illa huwa sannan kuma mu yi imani da cewa akwai waɗanda suke sanannu ne mun san su mun san aikinsu akwai kuma waɗanda ba mu san su ba kuma ba mu san aikinsu ba cikin mala'ikan da muka san su muka san aikinsu akwai mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu mu yi imani da cewa shi ne yake saukowa da wahayi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa ga abdullahi ibn salamin kamar yadda kuma allah subhanahu wa ta'ala ce kulman kana aduwwan lillahi فإنه كل من كان عدوا لله فإنه نزله على قلبك بإذن الله كل من كان عدوا لجبريل هو فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين to malaika jibrilu shine wato wakilin da yake tsakankanin Allah da manzon shi wajen dawowa da sako sannan kuma cikin mala'ikai akwai wanda shi kuma iya abin da yake kula da shi shine kaka albarkal kaka zawwa da tsatse mala'ika mika'ilu kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa sai kuma daga cikin mala'ikai akwai wanda shi ya qabdul arwahi amsar rawuka ne iya aikinsa na mutane na aljannu na kwari da komai da komai duk wani ma'abucin rai to wannan mala'ikan iya aikinsa shi ne amshiransa shi ne malakul mauti wanda Allah ta'ala ya faɗa a cikin alkurani gul ya tawaffakum malakul mauti alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'una sai kuma mala'ikan da yake kula da abin da ya shafi busa ƙaho wato akwai wanda shi iya aikinsa shi ne kawai ya ɗora ƙaho yanzu a bakinsa sai mai yake a ce mashi ya bushe ya bushe kowa ya ƙari shi ne mala'ika isra'ashulu alaihi salatu wassalam wadala ce kai fa ana amu wa sahibu na ƙarni ka diltaka malakarna wa sama al'idna mata yi umar bin nafhi fa yanfuk an gane da kyau wato an nafku wanda yake wakiltarta shi ne mala'ika isra'ashulu alaihi salatu wassalam sai kuma mala'ikan da yake kula da wuta shi ma khazin khazinun nar sai kuma mala'ikan da yake kula da aljanna ridwanu wanda kamar yadda hadisi ya tabbatar sai kuma mala'ikan da suke magana akan suke tambayar wanda suka mutu tambaya ta cikin kabari munkarun da nakir waɗannan su ne masu tambaya cikin kabari da nasu wanda ma'aiki alaihi salatu wasalam ya yi bayani a kai a cikin littafin aljami ina al'imamu tirmidhi hadisi ne wanda yake kyakkyawa sai kuma mala'ikai wanda suke kula da ɗan adam suke rubucewa dukkan abin da yake rubu yake aikatawa mai kyau ko maras kyau ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid mun gane da kyau kuma waɗansu to sai kuma wanda Allah ta'ala bai so mu san sunansu ba kuma bai so mu san aikinsu ba amma dai mu yi imani da cewa mala'ikai dai bayi ne wanda la ya asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna kuma adadinsu ba wanda ya sani abbatis sama'u wa qaddalaha anta idda ma fiha mawdu'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala na'am wan nabiyina sai kuma mu yi imani da annabawa na Allah annabawa na Allah bayi ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya turo su zuwa ga bayi saboda su gaya wa bayi abinda Allah ta'ala yake so su samar da su daga cikin kange na jahilci na shirka su nuna musu hanya wanda take ta tauhidi ta kadaita Allah ta'ala da bauta su dora su akan hanyar da in suka mutu akanta za su ciri bala'u walkutubil munazzalati alal mursalin da kuma littattafai wanda Allah subhanahu wata'ala ya saukar da su akan manzannai wato tsakankanin annabiyu da ar-rasul akwai bainahuma umumun khusus kullu mursalin nabiyyu wa laysa kullu nabiyyin rasulan mun gane da kyau kowane manzo annabi ne amma ba kowane annabi bane yake amsa sunan manzo mursalai sun fi karanci sun fi karancin adadi sama da annabawa mun gane da kyau to mu yi imani da littattafan da Allah ta'ala ya saukar da su akan manzannin shi wanda kuma manzannin nan kowa daga cikin su Allah ta'ala ya saukar mai da littafi akwai wanda Allah ya so musan sunansu sai ya ambace su a taura ta annabi Musa injila ta annabi Isa alqur'ani na ma'aice alaihi salatu wasalam zabura ta annabi Dawud wannan iya su ne littattafan da Allah ta'ala ya so musan sunansu sai su hufu Ibrahima wa Musa baicin shi wani littafi Allah ta'ala ya baiwa annabi Nuhu Allahu a'lam wani littafi Allah ya baiwa annabi Hudu Allahu a'lam annabi Salihu Allahu a'lam annabi Lutu Allahu a'lam amma dai mu yi imani da cewa an ba su littafi kowanne ya zo da littafi wannan wajibi ne akan jumlatan wa tafsilin wanda Allah ya so mu san sunan shi mun san sunan shi ya ambace su a cikin Qur'ani wanda kuma bai ambata ba sai mu yi imani da su haka na jumlatan kana nasu ummatan wahida فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين sannan kuma muna tabbatarwa cewa hakika waɗannan manzannai da annabawa na Allah dukkaninsu sun kasance akan gaskiya wanda take almubin wato gaskiya wanda take mabayyana wani sami ahalar ƙiblatina ko? ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين wato muna ambatan ma'abuta alƙiblar mu musulmai ko mu'mini wato dukan waɗanda suke kallon alƙibla suna sallah muna ce musu musulmai kuma mu'minai ma damu mu'tarifina bima ja'a bihi annabi sallallahu alaihi wasallam matakar dai sun yi furici ga dukkan abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi na sako daga wajen Allah subhanahu wataala وله بكل ما قال واخبر مصدقين kuma ma damu musaddiqina lahu matakar sun kasance masu gaskatawa da ma'aiki alaihi salatu wassalamu cikin dukkan abin da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fada ya bada labari da shi to za mu yi imani da cewa kuma za mu ambace su cewa waɗannan musulmai ne mumine ne ko da wani kuskure ya faru daga gare su wannan ba zai sa ba mu cire su daga cikin musulmai ko cikin mumine saboda suna nan a matsayinsu na musulmai matukar suna sallah sun yi imani da abin da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya zo da shi na alkur'ani da sunna sannan kuma sun gaskata dukkan wani labari da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya faɗa ba su da ja a kai to za mu yi imani za mu ambace su da waɗannan mutanen musulmai ne kuma mummune ne tana ga ana ya kamata mu tsaya sai mu ci gaba da karatu na gaba subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك